Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau 20 ga watan Jumadal Ula. Hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1438. Wanda ya daidai da 18 ga watan February. Miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2017. ci gaba da karatun littafin mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na Imam al-Munziri in ba ku manta ba mun faru bayani dangane da babi muna cikin kitabul ilmi na littafin ko mun shiga bayani dangane da babi mai bayanin kwadaitarwa game da girmama malamai sannan da tsoratarwa daga wulakanta su da rashin kula da su mun faru ina jin mun yi hadisi uku cikin babin ko babu targibi fi ikramil ulama'i babi mai bayanin kwadaitarwa ga girmama malamai wa ijlalihim da girmama su wa tauqirihim da girmama su wannan duk waɗannan kalmomi ne waɗanda na kusanci juna ga ma'ana duk dai suna ɗaukar ma'anar girmamawa wato kwaɗaitarwa game da girmama malamai waɗanne malamai malaman addini kuma musamman malaman sunna banda na bida'a ba wanda ya ce ha girmama ɗan bida'a kun fahimta wattar hibi min ida'atihim da kuma tsoratarwa daga wulakanta su wa adamil mubalati bihim da kuma rashin kula da su ayi banza da malami a nuna shi ba kowa bane kila ma hadda kokarin yi mai walakanci musamman in an gaba da abin duniya ko ba haka aka yi musu ba to malamai su ne manya in gana da dan manya duk wasu manya baya suke ga malaman addini girman malaman addini ya fi duk wani girma da kasani na duniya ilimin addini Allah ya baka ilimi na alkur'ani da sunna to ya fi tarin dukiya ya fi mulki kowane iri ne kun fahimta to Allah ya shiryar da mu don haka wannan babin dai yana kwadaitarwa game da girmama malamai sannan yana tsoratarwa daga wulakanta su da rashin kula da su mun yi hadisin Jabir da hadisin Abu Musa al-Ash'ari da hadisin Dan Abbas ko to sai ya ce wa anhu annin nabi sallallahu alaihi wa sallama qal laysa minna man lam yuqir al-kabira ويرحم الصغيرة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه hadisin mu na farko cikin wannan babin da mai bayani game da girmama mallamai da kuma tsoratarwa ga wulakanta su ya ce wa anhu an karɓo daga gare shi daga wane ne daga wanda ya rawaito hadisin da ya gabata shine abdullahi dan abbas domin hadisin da ya gabaci wannan wanda mun ka tsaya ya ce wa annimna abbasin kun fahimta an karɓi wannan hadisin daga ɗan abbas wanda ya royato hadisin da ya gabata yarda allah tabbata ga ɗan abbas da shi da mahaifinsa annin nabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ɗan abbas ya karɓo daga annabi tsira da amincin allah su tabbata ga annabi annabi ya ce laisa minna bai zamo daga cikinmu ba musuwa mu annabawa ko mu musulmi mu musulmi bai zamo daga cikinmu ba mallam yi wa ƙiril kabira wanda duk baya girmama babba wayar hamis sagir kuma baya tausan ƙarami kun fahimta duk wanda baya girmama babba kuma baya tausan ƙarami kenan ashe ƙanana mai an ka nema gare su ƙanana su girmama manya su kuma manya mai an ka nema gare su su ko su tausaya ba ƙanana haka abin yake ba su basa ba na in baka manya su tausaya ma na ƙasa gare su ƙanana kenan su kuma ƙanana su girmama na saman su manya kenan in an kai haka sai a zauna lafiya kun fahimta an yi adalci ko ba a yi ba an yi yace mallam yi wa kiril kabir duk wanda baya girmama babba wayar hamis sagira kuma baya tausayin karami wa ya murbil ma'rufi kuma baya umarni da abinda an ka sani na kware ga shari'a wa yanha anil munkar kuma baya hani daga mugun abu ga shari'a baya wa'azi kenan ko duk wanda baya wa'azi kuma in babba ne bai tausan ƙanana in ƙarami ne bai girmama manya sai ya ce laisa minna wannan bai zama da gare mu ba bai cikin mu kun fahimci wannan menene ma'anar laisa minna ana nufin bai cikin mu mu al'ummar musulmi don haka ya kafirta a'a laisa min sunnatina baya daga cikin sunnar mu kenan duk wanda baya yin waɗannan waɗannan abubuwan su ne sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bar su to ya bar sunna baya cikin baya cikin sunna kenan abin da ya saba ma sunna kun fahimta laisa minna duk inda laisa minna yake cikin hadisi da wanda ya inganta da wanda bai inganta ba ba yana nufin baya tare da mu mu musulmi don haka ya kafirta ba kafirci wanda yake fa'idantarwa ba yadda malamai ke fassara laisa minna in yazo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ai ma'ana laisa min sunnatina kun fahimci wannan to kaga kamar annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa baya daga cikin sunnar mu menene abba sunna ba mallam yau kidil kabir duk wanda bai girma babba wayar hana sagir kun bai tausan karami waya murbil ma'ruf haka bai umarni da aikin da an ka sani na kware ga shari'a wayanha anil munkar kuma baya hani daga munkari baya in ya gabanna babu ruwa ne ci mi ruwa na iyaka iya da kanka kun fahimta to duk wanda a ɗan iyaka iya da kanka bai hani daga munkari bai umarni da ake alkhairi laysa minna wannan baya daga cikin sunnar ma'ana ya saba mu sunnar annabi ashe kenan yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku jama'a manya su tausaya ma kanana kanana su kuma su girmama su girmama manya wanda duk ya ga wani abu wanda abaya da kyau yayi hani gare shi wanda adda wani abu da ya kamata na alkhairi ya umarci musulmi yayi umarni wannan duk yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ko bai yi ba rawahu ahmad yace imamu ahmad ya rawaito wannan hadisin wa tirmidhi da imamu tirmidhi wa ibn hibban da imamu ibn hibban fi sahihihi ya rawaito cikin littafin sa sahih ibn hibban kun ji wannan hadisin to kaga wannan hadisin ma'anarsa tana da kyau amma dai hadisin ga ainihin kansa isnadin sa da ifi ne yasa hadisi ne da ifi amma da ya inganta me yake karantarwa kuma ko wannan bai inganta ba ga wasu nan za ya lemo bayanai zai zubo da yawa da kasa an zubo ruwa su duk ingantattu ne me wannan hadisin ke karantarwa yana karantar da ashe daga cikin sunnar ashe daga cikin ɗabi'ar da manzon Allah ya karantar da al'ummarsa kuma ya umarce su da yi shine girmama manya ga ƙanana sannan da tausayin ƙanana su kuma ga manya sannan da umarni da aikin alkhairi da hani daga munkari wannan yana daga cikin abin da manzo Allah ya bama al'ummarsa ina fatar kun fahimta to yanzu ina malamai sun ka shigo akwai inda ya ambaci malamai cikin hadisin babu kwalan kwalan malamai babu inda an ka ambaci malamai to amma kuma imamul munziri Allah shi mishi rahama sai ya kawo hadisin karkashin babi mai bayani game da kwadaitarwa babi mai kwadaitarwa game da girmama malamai ashe kenan ga ra'ayin Imam al-Munziri wannan hadisin ya shafi girman malamai to ina shafi girman malamai domin ga ra'ayin Imam al-Munziri malamai su ne manyan mutane in mun ka ce malaman addini manyan mutane jama'a mun yi daidai ko mun yi kuskure mun yi daidai muna da ayoyi masu da hadisai ingantattu da ke nuna girman malamai kun fahimta daga cikin ayoyi Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa thumma awrathnal kitaba alladhina safaina min ibadina sannan sai mun ka gadar da littafin mu ga waɗannan da mun ka zaba daga cikin bayin mu ashe Allah ya sanar da kai littafin Allah littafin alqur'ani alama ce cewa Allah ya zabe ka wanda Allah ya zaba babba ne ko karami don haka malamai Allah ya shelanta mu duniya ya zabe su sai dai in sun yi waci da zabin wannan kam da yawa aka zaɓi mutum kuma ya ce bai sau koko to wannan in su sun kace ba su wannan ka amma dai shi Allah in an kace su wane ne Allah ya zaɓa sai ka ce malaman addini waɗanda Allah ya sanar alƙur'ani me dalili ka ce domin Allah ya faɗi cikin Qur'ani ya ce thumma awrathnal kitaba alladhina safaina min ibadina sannan sai mun ka gadar da littafin mu ga waɗannan da mun ka zaba daga cikin bayan mu ashe Allah ya sanar da kai littafin Allah ya ku jama'a alamar Allah ya zabe ka kenan da sauran ayoyi dai ga su can suna da yawa ayoyin da Allah tabaraka wa ta'ala yake nuna girman malamai ko to kamar inda Allah tabaraka wata'ala yake cewa wa man yushayi'ir rasula min ba'd ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina kaga ghayra sabilil mu'min ta farkin wane ne su wane ne mu'min nan dole ka sa malamai farko wata aya kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum ya ku waɗanda sun kai imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah ku yi da'a ga shugabanni su ne ulil amri shugabanni masu umarni da cikin ku kowa ka so ya dibi tafsirin ibnu kathirin yace daga cikin ulil amri akwai shugabanni na mulki akwai malama addini malama addini suna cikin ulil amri suna umarni a bi umarnin su ko ba su yi don haka sun shigo cikin ulil amri su ma ya fara kawo wa ulil amri malamai sannan shugabanni masu ƙarfin mulki duk sun shigo amma sun ɗauka shugabanni kawai su ne ulil amri a malamai su ne ulil amri na farko don har shugabannin malamai ke ba su umarni shugaba in ta rikice mai wa yake bida malaka karamaka Allah abu kaza me yayi hukuncin Allah game da shi ashe kenan har shugaba ya shigo cikin waɗanda malami ke ba umarni kun fahimta da dai ayoyi suna nan birjin da hadisai ingantattu to kaga wannan hadisin dai yana nuna mana ashe malamai suna cikin manyan mutane wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni ya kwadaitar cewa a girmama su Allah ka ba mu iko girmama malaman mu sai hadisi na gaba an abdullahi bin amr radiyallahu anhu yablugu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala laysa minna man lam yarham sagirana waya arif haƙa kabirina rawahu al-hakim wa qala sahihun ala shart muslimin hadisin mu na gaba shi ko an karɓo shi daga abdullahi dan amr ibn al-as wasu daga cikin kokila zai rubuta musu abdullahi bin umar bin umar kuskure ne abdullahi bin amr ibn al-as ne yarda Allah tabbata gare su da shi da mahaifi ne ko yablugu bihin nabi shi kuma abdullahi bin amr ibn al-as yana kai wannan hadisin har ga annabi me ma'anar yablugu bihin nabiya ay yarfa'uhu ila nabi yana kai hadisin ga annabi ma'ana yana jingina hadisin yana cewa annabi ga annabi najiya don kaga wannan hadisin hadisi ne marfu'i qala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce laysa minna bai zamo daga cikin mu ba ma ma'ana laysa minna laisa min sunnatina wannan wannan fassara muhimmiya ce kada ku manta da ita laisa minna bai zamo daga cikin mu ba ma'ana bai zamo daga sunnar mu ba mallam yarham sagirana duk wanda baya tausan karamin mu manya babba wanda bai tausan karami annabi ya ce laisa minna waya arif haƙa kabirina kuma duk wanda bai san haƙƙin babban mu ba haƙƙin manyanmu ba shi ma laisa minna kaga ashe haka suke bias ba sa ko ka gani manya su tausaya ma ƙanana su kuma ƙanana su girmama manya in an kai haka nan sai a zauna lafiya kun fahimta yace rawahu al-hakim imam hakim ya ruwaito shi wa qala yace sahihun wannan hadisi ingantacce ne ala sharɗin muslim yazo akan sharɗin muslim Allah ya gafarta mu hakim haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihi kan tagariya to kaga wancan yana da bambanci da wancan bai da sai dai wancan ya fi shi yawa amma dai ga contents din su duk guda ne abu guda suke karantarwa to kaga in wancan na dan Abbas bai inganta ba wannan na Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya inganta hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mallam yarhamsa girana duk wanda bai tausan karamin mu waya arif haƙa kabirana sannan bai san haƙin bai san darajar babban mu ba manyan mu ba to laysa minna wannan bai cikin sunnar ba ya saba mu sunna kun fahimta ashe yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar girmama manya to yanzu akwai inda an ka ambaci malamai cikin hadisin amma imamul munziri saboda shi a wurinsa malamai su ne manya kuma su ne ma annabi yake nufi sallallahu alaihi wasallama sai ya kawo shi karkashin babi mai kwadaitarwa game da girmama malamai an ce babi mai bayanin kwadaitarwa girmama malamai da sauran manya shugabanni a'a babi mai bayani game da girmama kwadaitarwa game da girmama malamai amma biyu ya kawo ɗan hadisan ƙarƙashin wannan babin don ya nuna maka manya cikin musulunci manya na farko su ne malaman addini waɗanga da yau ko buro da husan da yi bai yi arha mutuncin malami ba koko ba abin da ya fi komi arha yau musamman ga musulmi kuma ko musulmi musamman ga ahalis sunna ahalis sunna su adda wannan ɗiba albarka ba mutanen da ba su girmama malaman su kamar ahalis sunna akan matsala ta duniya shirye ka ci mutuncin malaminka haka ne ko ba haka bane akan siyasa dan siyasar da ko sanin ka bai ba kai ne amsa kuwa siyasa mallamin da kai shekara goma sha wani abu kana karatu garai yanzu tun da ya ce dan siyasar can ba na kwarai bane ga ayyuba nai sai kai jinin ka na moci dan siyasar can bai ko san ka ba amma malamin nan ka san shi ya san ka shekarar ka goma sha wani abu kana cin amfaninsa to ya ɗansa ya tun da bai san ka ba ko ya ci miza yawa to shirye ka ci mutuncin malamin nan naka akan ɗansa ya can kuma ɗan siyasar can in dai ga addini ɗan siyasar da in dai ga addini ne matsayin ɗan iska ne in dai ga addini ne ba hana dai ga abin duniya ba yana da abin duniya kila ya ɗan lasa ma wani abu amma ni ko ga gani na jama'a menene za a baka wanda ya kuma bisa ga ayoyin Qur'ani nan da hadisan nan da mallan yayi shekara 10 sha wani abu yana karanta sheka yanzu akwai wasu kuɗi za a baka za a ce sun fi ayoyin na kima in dai addini ake yi Allah shi ƙara rahama ga sayyidina Ali dan Abi Talib yace ni kan duk wanda na karanci harafi guda a wurinsa na zan bawansa me ma'anar na zan bawansa ma'ana duk irin darajar da aga mai gida akan bawansa to malami na wanda na karanci harafi guda gare shi yana da irin wannan daraja a kaina to amma yanzu akan naira ɗari biyu ko ɗari biyar ko naira dubu ko dubu biyu ko dubu biyar ko ishirin ma ko hamsin in an ka baka naira hamsin ko ma da mallamin ka kana iya yi in an ka baka dubu hamsin ko ma da mallamin ka kada in yace ba in yace ka azal dan siyasa nan ko ba ba iyawa ana iyawa mana ana iyawa eh wani wani ka bani labari wani mazaunin Kaduna yace wata rana Dr. Ahmad Abubakar Gumi yana wa'azi sai ya ce yana ba da shawara lokacin da ya ce yana ba da shawara cewa da general buhari da jonathan su haɗiye kwaɗayensu don allah tunda an ga irin yadda yanayin siyasa ya yi zafi lokacin nan ko waɗanne sun sha daga akwai alamar yamuci gudun yamuci ya ce su haɗa kwaɗansu su bari a samu wasu dan nan cikin maza wani ya yi zambullewa bugun dr ahmad zai shi mai ba labari ta sai da yan agaji sun gani ta da rusu kyale shi buge shi da rusu kyale shi buge don a san shege ne hmm don ya ce kada zaɓe yanzu wasu yan siyasa su yi hankali ta di ba ha gani yanzu duk alherin da ya karanta ya zube yan siyasa kuma yanzu wannan da ya koma baki kila ko sanin sa bai ba fa amma mallamin ka dai shekaru yana wai mutuncin ka zaka ci don an ce ya hankuri a sa wasu to su ɗai ne me a illa an ce sai hankuri a sa wasu saboda maslaha ta zaman lafiya to har gara ta Dr. Ahmad da Tau tunda ni cewa ne duk mugu ka a zaɓe ba haka ni ce ba amma abu ya zama matsala an ka zo nan ana yan kuwa to an zaɓi miyagu to yawan da kun ka zaɓi miyagu mi sun ka baku yawan da ni da kuwa an nan na kuka wannan kuna kuka ni da da ban dogara ga gwamnati ba kowace da ta kasa da ta sama ban dogara ko guda ba ban aiki ban gidan gwamnati ban ci bashin gwamnati gwamnati ba ta biya ta ko ebbet sannan ban neman komi ga gwamnati kuma to don haka duk wanda ta lalace minin rasa ku adda bukatu gare su to ga bukatun nan kun ba su biya ga dukkan alama bukatun ku za su biya ko ba za su biya ba ba su biya babu alama za su biya saboda mi saboda an ce ku zaɓi na ƙware kun ƙiya kun zaɓi mayago kun zaɓi bara gurbi an ba ku naira ɗari biyu biyu to yanzu kowannen ku in kuna zuciya ku gwada min naira ɗari biyu da an ka ba ku suna nan ko kun kashe naira ɗari biyu kun kashe dai wanda sun kashe eh to ranar da an kashe to an wadata in dai talauci kake cike naira ɗari biyu ko ɗari biyar ko dubu biyu ko dubu goma ko dubu hamsin kai ko dubu ɗari walla ba su yi shaka da talauci in dai talauci kake ciki in kuma dama mai an ka shafa ma ga baki kamar yadda an kawo wasu malamai ku bari alakara makalla in ci za a yi ma kwamishina addini kai ko za a yi ma shugaban zakka da wakafi kai ko za a yi ma shugaban kwamitin musabaka kai ko za a yi ma SE ba ga an kawo wasu malamai ba in haka an kai mu kuma kun gani duk dai bukatar dai bata biya ba da wayanda ke neman kuɗi da wayanda ke neman mukami wasu suko saboda takwalci mutum ne ya yi shekara takwas yana mulki tun mulkinsa na farko kamfen ɗinsa na farko ya yi muku alkawari ku da a gidajen gwamnati ya ce ku zaɓen in na hauzan sai don muku gidaje ya yi shekara takwas bai sai suwa ba wai sai watan ƙarshen da zai sauka bayan an yi zaɓe fa an zaɓe wani wanda zai mai gurbi ne wasu nan zai kawo muku in takardu ku cika sannan za a sai don muku gidaje ko ko in an ka zo kamfen sai a ce ku zo yanzu kamfen in kun ka zaɓe mu za mu sai don muku gidaje sun sai da gidajen kuna nan cike kun zai 'yan haya kun tabbata yan haya in gidaje na sahun ka zaɓi mai to kun tabbata yan haya in ku suna zuciya sai dan muku ku ce bello ya bi ya yi muku haɗe don Allah su yi su fushi su sai dan muku gidajen ku ce ina nan ina muku haɗe kuma ba da bari na ce kun zaɓi banza sun sani go to Allah ya shirya da mu gobe za ka koma yin sak za a dawa mazabar bello ya bako za ku bar mazabar general buhari ku bitawa shi ya ce ku yi sak ni ko ni ce abi cancanta to mun ga illar sak wai kun ga illar sak ku da kun kai don haka gobe sai na kwarai kuna sake zaɓen bar gurbi to yayi Allah ya shiryar da mu Allah ya kai mu 2019 mu gani ɗan kuɗi ba su ruɗe muku kunne hadda mata yau akwai waɗanda a cikin wahala kamar su to don haka wahalar da annan kina yi da ke da abokiyar zaman ki da uwarki da ƴan uwarki da sauran makwabtanki akan naira nan ɗari biyu biyu na da anka ba ku turmin nan ɗaura burtuka da anka yanke falle uku uku ana baki falle guda to ita a wahalar da kika yi kun baki ta cikin sai bayan shekara hudu shekara hudu in an kowa baki fallen zane ko ko ɗari biyu ko kullum omo da indomi da sabulu ke koma kuma ke koma wata shekara hudu cikin wahala kuma ko ke roƙi Allah Allah bai amsa addu'a ki bai hishe ki da cikin wahala don ke ki jawo to Allah ya shirye da mu kun ji wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna man lam yarham sagirana duk wanda bai tausayin karamin mu waya arif haƙa kabirana kuma bai san haƙƙin babban mu ba laysa minna wannan bai tare da mu ma'ana bai cikin sunnar mu rawahu al-hakim imamu hakim ya rawaito shi wa qali yace sahihun ala shart muslim wannan hadisi ingantacce ne ya zo akan sharadin imamu muslim haka yake hadisi ingantacce ne Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai hadisi na gaba yace wa an ubadat ibn samit radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala laysa min ummati man lam yujilla kabirana wayar hamsa girana waya arif la'alimina waya arif la'alimina haka hadisin yake waya arif la'alimina iya kan bakin hadisin annan haqqahu sharhi ne baya cikin hadisi kun fahimta rawahu ahmad bi isnadin hasanin wa tabrani wal hakim illa annahu qala laysa minna maimakon laysa min ummati kun fahimta hadisin mu na gaba shi kuma an karɓo shi daga ubada ɗan samit yarda Allah tabbata gare su da ubada da baba ne sami duk sahabban annabi ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalca manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce laysa min ummati bai zamo daga cikin al'ummata ba kaga laysa min ummati wace irin al'umma al'ummata masu da'a ba ana nihin gaba ɗaya bai cikin musulunci ba bai cikin musulmi ba laisa min ummati bai zamo daga cikin al'ummata ba wane ne annabi ya ce laisa min ummati man lam yujalla kabirana duk wanda baya girmama manyan mu duk wanda baya girmama daga jalal wa ijlalihim ko jalla jalaluhu man lam yujalla kabirana wanda baya girmama manyan mu waya rahamsa girana kuma baya tausan kananan mu waya arif li alimina kuma bai san bai sanar ma malaminmu haƙahu ba haƙahu yana cikin sharhi amma yanzu sai ya yi majin ɗine kamar cikin hadisin yake wa ya arif li'alimi na haƙahu kuma bai sanar ma malaminmu haƙinsa ba kenan duk wanda bai tsare waɗannan uku ba to laysa min ummati bai cikin al'ummata masu da'a al'ummata na kwarai mallami jilla kabiruna wanda bai girma manyan mu wayar hamsa gira na bai tausan karamin mu waya arif alimi na haƙa kuma bai san haƙin malami na da cikin mu ba duk wanda bai tsara ukun gaba laysa minna kun fahimta ko ko laysa min ummatina laysa min ummati rawahu ahmad bi isnadin hasanin imam ahmad ya rawaito shi da isnadi kyawa mai kyau wa dabrani da imam dabrani wal hakim da imam hakim illa annahu qala sai dai hakim ga tashi riwayar yace laysa minna maimakon laysa min ummati kun fahimta wannan hadisi hadisi ne hasanun ka gani hadisi ne mai kyau don haka ana ana aiki da shi ko ba a yi ana aiki da shi tamaman to me yake karantarwa abinda hadisan can biyu da hadisin dan Abbas da na Abdullahi ibn Amr ibn al-As suke karantarwa shi wannan ke karantarwa annabi ya ce mallam ya jilla kabira na duk wanda ya baya girmama manyanmu ko baya girmama babbanmu wayar hamsa gira na kuma baya tausan karaminmu waya arif la'alimi na haƙa hukum bai san haƙƙin malami na daga cikinmu ba malamin addini bai san darajarsa ba to wannan laysa min ummati bai cikin al'ummata baya cikin mutanen kirki na al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kun fahimta sai dai garwa hakimin ce lesa minna bai daga cikinmu ma'ana lesa min sunnatina kun fahimta kaga wanda bai girmama manya su wane ne manya malaman addini ba malamai ba don kan malaman fizu su adada su malaman addini haka cewa da malaman chemistry da na biology su annabi ke nufi malaman addini ake nufi su wane malaman addini malaman sunna masu karantar da alkur'ani da sunna akan fahimtar magabata na kwarai su ma malaman addini ba kowane malamin addini ba don daga cikin malaman addini akwai ulama usu'i su annabi ke kwadaitar da al'ummar su girmama ba da don haka ku ce malamai Allah ku yi idlaqin malamai a'a malaman addini kuma ko malaman addini na sunna wayanda ke karantar da mutane gaskiya babu rufa-rufa babu jawo rufe babu alambo babu kwaskwarima babu zurma gudu babu shan koko kun san shan koko ko ya ake shan koko kasan kullum koko zafi gare shi to yan an ka zo shan koko sama sama inda ya dan huce aka ɗebowa to ga wa'azi ba a shan koko tun butsawa aka shan fura ake yi fura sabon damu ya ake shanta tun butsallar dai ake haɗe bu dawo to haka ake wa wa'azi ba a shan koko ba a ɗiba sama-sama Allah ya ƙara tsira da abinci ga annabi don haka annabi ya yi umarni da girmama malamai ko bai yi ba to ku girmama malamanku na sunna kada ku yadda wani badagajin ɗan siyasa wanda gemu wannan ya gagare shi ajiya ya isa ku ci ma malamanku mutunci kan dai aka bankuyan annan ahalin sunna ka dibi katon banza kwahin gerin kato wanda geme ya gagare ajewa kuma shi ba dan zanda ba ba soja ba ba dan kastan ba ba ma'aikacin sarki ba fa she dan da kaita saboda tsabata nan bid'a ta mai katutu cikin zuciya geme wanga ko kare baya da wai shi zaka cin mutuncin malamin ka akai dai katon banza duk wanda gemu ya gagare ajiye ba katon banza ba ne katon banza katon banza mara gemu koko katon banza mara gemu gemu sunna ce wajiba wajibi ne ba mustahabbi ba ne ba sunna ce mustahabbiya ba gemu wajibi ne saboda in kun lura yadda manzon Allah ya umarni da aji gemu yace khaliful yahuda ku saba ma yahudu wani wuri yace ku saba ma nasara wani wuri yace ku saba ma majusa wani wuri yace ku saba ma mushrikai duk waɗannan riwaya sun zo game da gemu me suke yi yace sun kasance suna aske gemu su bar gashin baki to ku ku yanke gashin baki ku bar gemu ku saba musu kan wannan an ka gano cewa gemu wajibi ne jama'a sai dai ga wanda ya sai dan ma gwamnati akwai wanda sai dan ma gwamnati gemun su ko su sun sai su an biya su da albashi to irin waɗannan kaga suna da uzuri amma baka soja baka dan sanda baka dan custom baka dan immigrant baka ma'aikacin sarki baka dan marawan don ka zariya ta buje ne kuma ka zo ka aski gemu to waɗayan ba waɗayan ba katun banza hake ba katun me hake to katon banza da gemi ya gagara ajewa to akan katon banza ka ci mutuncin malaminka yanzu katon banza ya yi malaminka katon banza dabirtacce to Allah ya shirya da mu ta mu tafi sai mi kun ga wannan hadisi hadisi ne hasanin ko sai hadisi na gaba ya ce wa an wasu latimnin asƙa'i radiyallahu anhu ƙala ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama laisa minna man lam yarham sagirana wa yujilla kabirana rawahu dabrani min riwayat ibn shahab an wasila wa lam yasma minhu sai hadisin mu na gaba dai game da girmama malamai ka malamai sun ji daɗin su shi yasa shekaran jiya balla abubakar jibrin da su ya fara ya ce Allah ya girma malamai duk wani mai mulki ya an ka da shi ranka yaɗe aka ce mai ranka yaɗe yana daɗewa ƙiƙa ba a ƙara mai daga wanda an ka rubuto tun yana cikin cikin wata in kun shekara cewa rai ne ya daɗe ƙiƙa ba a ƙara mai inna ajalan lahi idza ja Allah yu'akharu law kuntum ta'lamuna ko abin ga la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khirun haka dai don haka kika ba a ƙara mai in kun shekarar cewa ranka ya daɗe Allah shi baka yawan rai ya ba shi rai ya yi bito amma kaga su malamai me ya gaisuwar su da maki da masoyi duk wanda ya haɗu bir malai bai da wanda ya kai sai ya ce akara makallahu ko fassara min meye ma'ana akara makallahu Allah ya girmama ka malamai sun kwashi gara tsasa ko maki ya haɗu da kai bai da wanda ya kai sai ya ce akara makallahu a kara makallahu da ita da ranka ya daɗewa shi ina da gami to Allah ya shiryar da mu to hadisin mu na gaba an karɓo shi daga wasila ɗan asƙa'i yarda Allah ya tabbata gare shi ya ce manzon Allah tsira da abincin Allah ya tabbata gare shi ya ce laisa minna bai daga cikin mu ai laisa min sunnatina kada ku manta baya daga cikin sunnar mu wane ne mallam yarhamsa girana wanda bai tausayin karamin mu wayu jilla kabirana kuma bai girman manyan mu magana ta kare kurma ya maka ce jama'a akwai sauran magana dama kurma ne sai makafci shine mata sun kace magana ta kare kurma ya makafci to shi ne manzon Allah ya ce mallamar hamsa girana duk wanda bai tausayin karamin mu wai jilla kabirana kun bai girmama manyan mu laysa minna bai zama da cikin mu ba ai laysa min sunnatuna bai cikin sunnar manzon Allah ya saba mu sunna kun fahimta na dai san da yau kam in ba ku san matsayin geme ba yanzu kun sani ba wanda zai sake aski gemun sa ko to in ka aski geme ka tsaya da waje kakka shigo nan ba masallacin aski geme bane in dai ka ba ma'aikacin sarki ba ne kun fahimta manzon Allah ya yi umarni da barin gemi umarni na wajabci don haka ku bi wannan umarni na manzon Allah kowa ya bar gemunsa kuma in za ku barin gemi kar ku yi gemu irin na sarakunan larabawa ka san gemun sau da ka san an sha yanon arak ba iri ne ba duk inda ake siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ga daga cikin siffofin manzon Allah an ce manzon Allah mai cikakken gemu ne gemunsa ga tsawo ga kauri ko kuma kun ce mabiya sunna ce kuke to me zai hana muku ku sunnanta da sunnar da manzon Allah ya sunnanta da ita Allah ya shirye da mu to yace mallam yarham sagirana wanda bai tausayin karamin mu wai jilla kabirana kun bai girmama manyan mu laysa minna bai zamo daga cikin mu ba kaga duddai rawahu dabrani imam dabrani ya rawaito shi min riwayat ibn shahab daga riwayar ibn shahab az-zuhri an wasila daga wasila wallam yasma minhu imam al-munziri yace amma shi wasila bai magana daga ibn shahab ba kun fahimta a'a ibnu shahabin he bai ji magana daga wasila ba kenan yana nuna akwai inqita'i tsakanin wasila da ibnu shahabin ko Allah ya gafarta ma Imam al-Munziri babu inqita'i wannan hadisi hadisi ne sahihul lagairi ya inganta jama'a ya inganta ko bai inganta ba ya inganta Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai hadisi na gaba cewa an amr ibn shu'aib an abi an jaddi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala laysa minna allahu akbar laysa minna man lam yarham sagirana wa ya'rif sharfa kabirana rawahu tirmidhi wa abu dawud illa annahu qala wa ya'rif haqqa kabirana shi kuma hadisin mu na gaba an karɓo shi daga amr dan sha'aib ya karɓo daga mahaifinsa sha'aib an jaddihi daga kakansa wane ne kakan amru abdullahi bin amr ibn al-as shine kakansa kun fahimta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kalca manzon Allah ya ce laysa minna bai zamo daga daga cikin mu ba ma'ana bai zamo daga sunnar mu ba ai laysa min sunnatina man lam yarham sagirna duk wanda baya tausayin karamin mu waya arif sharafa kabirina kuma bai san darajar manyan mu ba nan ya amfani da sharafa maimakon haƙa da ya amfani ga waɗancan da su ga waɗancan waya arif sharafa kabirina kuma bai san darajar manyan mu ba rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito shi wa abu dawud da imamu abu dawud illa annahu qala sai dai abu dawud daga riwayar sai yace wa ya arif haqqa kabirina maimakon wa ya arif sharafa kabirina kowacin sa inganta kun fahimta wannan hadisi hadisi ne hasanun lagai hasanun sahihun shi ma hadisi ne hasanun kaga wa'annan da duk sai inganta ko warwaya tawfa وروي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم العلم وتعلموا للعلم السكينه والوقار وتوادؤوا لمن تعلمون منه رواه الطبراني في الاوسط سو يا kai gurbi ba kai bai in yace su ya kai gurbi me yake nufi eh an noce ruwa an noce ruwa ai an riga an nutsa har su ya kai gurbi me gurbi madalla inda zurfi yake ba ta aka tsammanin kifaye ba to yanzu an fara su da bakin ganga kun san dai ni ba kabe bane an fara su da bakin ganga har an kai gurbi to shine wato abin ga kamar yadda laraba ke cewa al'ana hamiyal wace su tanda ta yi zafi kun san tanda me tanda wanda ake tuya waina da ita da ta yi zafi sai me sai fara tuya waina to shi ne tanda ta yi zafi su ko kabawa sai su ce su ya kai gurbi kun fahimta to su ya kai gurbi ya ce warwaya an ruwaito isharatun ila da afihi ko an abi hurairah radiyallahu anhu qala an ruwaito daga abu hurairah yarda Allah tabbata gare shi ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ta'allamul ilma ku nemi ilimi ya ku musulmi wa ta'allamu lil ilmi sakina kuma ku nemi natsuwa ta jiki wala waqar da natsuwa ta zuciya lil ilmi ga ilimi banda rigima banda tashin hankali banda rashin natsuwa banda rashin ladabi kuma in za ku neman ilimi kuma a sa natsuwa natsuwa da ta jiki ita ce as-sakina natsuwa ta jiki wa ƙar natsuwa ta zuciya a tahi da natsuwa in za a makaranta kada a tahi da rigima kun fahimta wata wada kuma yace ku kankan da kanku liman ta'allamuna minhu ga wanda kuke neman ilimi da gare shi malamin da malamin da kuke karatu gare ku kankan da kanku gare uba ne ne bambancin malaminka da ubanka kana ewa ubanka kuwa saboda siyasa kaga shi ya nuna addinin baya da girma kenan hmm? yanzu akwai dan in nace dan siyasa ya ubanka kana jin daɗi to ya kai da dan siyasa ya malaminka badagajin dan siyasa katon banza wanda gemu ya, ya gagarai ajewa wando kamar dan tantabara yana sharan gode bai kamar dan bita wai dan bita masu aikin gode bai ko to ina annabi ya ce musulmi ya aji suturarsa musulmi namiji tsakiya kwabri zuwa idon sawu ko ta yi ƙasa ƙasa to ta tsaya idanun sawu abin da ya ƙasa ƙasa ga idanun sawu annabi ya ce yana cikin wuta to kalli wandon ɗan siyasan nan da riga ce suna jan ƙasa kamar ɗan tantabara ka san ɗan tantabara tana da gashi ga ƙawawu yana taɓa ƙasa ko to haka wando nan su suke wai wannan mai mai biki kike da wando ɗan wuta kuma ya yi malaminka wanda ke karantar da kai alkur'ani da sunna a ƙaza a yi Allah bai jarabce ku ba za ka ba abin da ya kawo wannan kare tattalin arziki illa mutuncin malamanku da kun kaci haƙƙin malamanku ne ke fita ba kun zare yin siyasa ba kun ci mutuncin malamanku to kai kuɗin nan da an ka ba ka yi jiru ka sai shinkafa ɗari biyu na sai shinkafa ko kwano guda eh kowa ke ba su sayi ko garin kwaki ne kaka cewa tun da nawa kwanon garin kwaki yake yau ɗari nawa ɗari shidda garin kwaki fa inna lillahi wa inna ilaihi to ba ɓaci shi ya ɗan gotin yanzu kenan to Allah shi a gaje mu to shi ne ya ce ta'allamul ilma ku nemi ilimi wata allamu lil ilmi sakina kuma ku neman ma ilimi natsuwa ta jiki wal waqar da natsuwa ta zuciya in za a neman ilimi kuma a sa natsuwa wata wada'u kuma ku kankan da kai liman allamu da mai ga wanda kuke neman ilimi gare shi malamin da kake karatu gare ko malaman da kake karatu gare karatun addini karatun sunna alqur'ani da sunna annabi ce kankan da kai gare su rawahu dabrani fil awsat imamu dabrani ya rawaito cikin littafin sa mujamul awsat sai dai wannan hadisi da ifin ne jiddan akwai mataruki wanda da yanzu sai ya zanna bisa hanya kuma ga gaggana ku saba da abin ku ba hanya haƙƙinta ba a zama bisa gode bai sai a shiga cikin masallaci tunda ba kora ku akai ba kun fahimta nace muku wannan hadisi hadisi ne da ifin jiddan yana da rauni kwarai don me saboda cikin isnadin hadisin akwai wani mataruk Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi amma da hadisin ya inganta da me yake karantarwa yana karantar da wasu daga cikin ladubban neman ilimi daga cikin ladubban neman ilimi tafiya da natsuwa ba a garaje wurin neman ilimi ya ku jama'a don mi saboda yace wata allamu lil ilmi sakinata wal waqar kuma ku neman ma ilimi natsuwa ta jiki da natsuwa ta zuciya ashe babu garaje ko ko abu na farko yana karantar da wajibcin neman ilimi don yace ta'allamul ilma ku nemi ilimi umarni malamai sun ka ce in ya zo daga Allah tabaraka wa ta'ala ko daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana fa'idantar da wajibci sai in wata karina ta zo da ke fa'idantar da umarnin nan ba da wajibi bane kun fahimta to neman ilimi muna da ayoyi da hadisai da ke nuna wajibcin sa don haka abu na farko shine hadisi yana karantar da wajibcin neman ilimi sannan na biyu yana karantar da wasu da cikin ladubban neman ilimi shine natsuwa a sa natsuwa wanda zai na neman ilimi jama'a kada ya garaje ta da natsuwa sannan na uku wajabcin girmama duk malamin da hake karatun shari'a gare shi duk wanda ke karantar da kai gaskiya to yana da haƙƙi a kanka kamar haƙƙin mahaifi ya zama wajibi ya girmama shi shi da ya ce wata wada uliman ta'allamu na ku kankan da kanku ga wanda kuke neman ilimi gare shi mallamin ka bai da girma to ya za a yi ilimin da karanta gare ya girma ya akwai yadda za a yi ilimin ya girma sannan malami bai girma ba to kuma wanda ke karantar da kai alkur'ani da sunna shi ne direban ka shi ke jagoranta kai sadar da kai da Allah in ka bi abubuwan da yake karantar da kai sai ya gyara maka duniya kai ya gyara maka lahirarka na ce muku ɗan siyasa komi nagartarsa komi nagarta ce in yaya nagarta kamar general buhari ba shi ne kan takarda ga nagarta ba cikin 'yan siyasa mu na najeriya yau ban ce gobe ba yau dai shine tauraro ko shine wanda ake buga misali da cikin yan siyasa masu nagarta gwargwadon abin da Allah ya bashi iko to ku faɗa min waka iya tun alkawaran da General Buhari ya sadda yana kamfen ba ku tunowa wake iya tuno abubuwan da yayi alkawari ku zabe ni zan yi muku kaza zan yi muku kaza in kun eh akwai hetur ko za a samu maslaha ga man fetur eh sai mi kuma eh eh tsaro tsaro tsaro zai yi maganin tsaro kuma alhamdulillah Allah ya taimake shi eh wutan lantarki yace za a inganta muku wutan lantarki cin hanci da rashawa samar da aikin yi ga matasa eh to ban bari haka nan yanzu waɗannan dai suna cikin manyan abin da ya alkawari ko samar da tsaro cin hanci da rashawa inganta wutar lantarki hanyoyi sannan samar da ayyukan yi mu tsaya ga biyar ɗin nan to cikin biyar ɗin nan kowa ya diba ya gani wanne ne ya shafi lahira babu ko guda da ya shafi lahira duk al'amura ne na duniya wutan lantarki wanda a cikin kabari yana da nefa miro ne wanda a cikin kabari miro ne da nefa kaga ashe gyara wutan lantarki al'amari ne na duniya kun fahimta samar da tsaro wanda a cikin kabari boko haram na tunda mai da hankali sun taba tone kabari sun wa wanda a cikin kabari bulala kun ga sun ka halbe shi wanda annan bisa kasa suka halbe da ka mutu ka shiga cikin kabari ka gama da boko haram kun fahimta kaga ashe samar da tsaro al'amari ne na duniya samar da titi har titin lahira ko na duniya na duniya kaga matsala ce ta duniya sai me kuma cin hanci da rashawa wanda a cikin kabari ba hanci ba ko kai kacci mi da mitar da dame shi kaga a takaice dai duk alƙawaran da general buhari ya yi alƙawara ne abin da ya shafi duniya babu na lahira ko guda amma malamin da ka karantar da kai alkur'ani da sunna fa me yake karantar da kai ya gyara ma duniya kai gyara ma lahirar ka to sai a ce mai gyaran duniya ya mai gyara ma duniya da lahira ba dalla bai yiwuwa an yi kuskure ita an wahalar da annan kuna sha saboda kuskuren kurakuran ka san ina magana sai ku ɗauka da ku nake ni ina magana da mutane in ina wa'azi wa'azi na ya tsaya nan masallaci na ya tsaya Sokoto ya tsaya jihar Sokoto ni ina magana ne da duk yan Najeriya don yanzu da na ƙare wa'azin ga ba mamaki gobe war haka in ka te Kaduna za ka je shi in ka te Bauchi za ka je shi kahin rana wace ya kewaye ko ina don haka kaf ku ɗauka in na ce kuwa ina nufin ku da a cikin masallaci ina nufin ku 'yan Najeriya zai yi aiki ga mutanen Bauchi, zai yi aiki ga mutanen Plateau, zai yi aiki ga mutanen Rivers, zai yi aiki ga mutanen Ogun, zai yi aiki da duk tarayyar Najeriya da duka duk inda ka sadi ka zato ina magana ne da su. Ko ina an yi kowane gari sun ci mutuncin malaminsu kuma ku zo ku lissafa ku ja duk inda an kaci mutuncin wani malami malami ne na sunna kuma almajiransa ne na ci mai mutunci ahli sunnan nan da yaka karanta suwa shawarakayin banza haka ne ko ba haka bane da kan ya ce ka zabi dan siyasa ka zagiya ya kasha dan giya ya yi malamin ka yaushe ko ko an ce kada ka zabe kan ka zabe ko ko an ce kakka zabe dan siyasa kaza lewadi yake yi dan lewadi yanzu ya malamin ka mai karantar da kai alqur'ani da sunna an yi kure ko ba a yi ba to yanzu ku gwada mai abin da yan lewadin nan baku in ka ga dan lewadi ya baka wani abu ka bada hadin kai in ka bada hadin kai kuma ka tashi da almajirin dalle abu na kore ka ƙwarai ko to Allah ya shirin da mu to mu tafi kun gani wannan hadisin bai inganta ba da ko amma da ya inganta da yana karantar da mu wasu daga cikin wajibcin neman ilimi sannan da cikin wasu ladubba na neman ilimi shine neman ilimi da natsuwa sannan kuma da kankan da kai ga malamin da kake karatu gare shi Allah shirin da mu sai hadisi na gaba yace wa an salim na sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala Allahumma la tudrikuni zamanun Allahumma la yudrikuni he ko ya unce la yudrikuni zamanun aw qala la tudriku zamanan la yuttaba'u fihi al-alim wa la yustahaya fihi min al-halim qulubuhum qulubul aajimi wa alsinatuhum alsinatul alsinatul arab rawahu ahmad wa fi isnadihi ibn lahi'a hadisin mu na gaba an karɓo shi daga sahal ɗan sa'adu sa'idi yarda Allah tabbata gare shi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce maimakon ku tsaya bayan taga ku shigo mana tun da ba ku rako akai ba ku shigo a'a ku tsaya bayan taga kun tare muna haske ku shigo ciki kakkace ko ina shigo ciki ku shigo ciki kila sun lubawa ne to ku shigo ciki duk ku shigo kowa ya shigo ha sai ku tsaya ba ba a tsaye ga taga tunda ba university ta university aka ce ku tsaya ba an taga kama kara nan masallaci ne ɗakin Allah kowa ya shigo ina saura come inside ga sunan suna labe labe shi shigo mana kana tsorace tunda ba yake ma kai za a yi ba to shigo To, wannan hadisin an karɓo shi daga sahalin da sa'adis sa'idi yarda Allah tabbata gare shi, anna Rasulallah sallallahu Alaihi wasallama ƙarshe manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce, Allahumma ya Allah, da jan Allahumma menene? Addu'a ce annabi zai yi. Ya Allah, la yudriku ni zamanon, Allah kada ka bari wani zamani ya riske ni. Au ƙala koko ya ce, la tudriku zamanan, kada, kada, kada ku riske wani zamani ya kusa habbaina. kada ku riski Allah kada ya kai ku zamanin da la yuttaba fihi alimu ba a biyar malami cikin wannan zamani kaga kamar annabi yana ishara cewa zamani zai zo zamani ne kan babu wannan amma zamani zai zo in future kun fahimta wanda yake la yuttaba fihi alimu ba a biyar malami cikin wannan zamanin wala yustahaya fihi min alhalim kuma ba a jin kunyan mutum mai hankuri cikin zamanin nan in mutum ya zama mai hankuri mai kamun kai me ya kamata a yi mai kamata a ji kunya tai to wannan zamani in kana da hankuri ba a kunyar ka sai ka zan dan buca kaga bello ko ba don Allah ba dole a kyale ni ko mun da ka san in ka taba ba ka ba riba za ka ci ba eh Ƙulubuhum zukatan mutanen wannan zamanin, ƙulubul ajimin zukatan ajamawa ne waɗanda ba larabawa ba. Wa alsinatuhum amma halittansu mutanen wannan zamanin alsinatul arabi suna da halitta na larabawa. Rawahu Ahmad, Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisin, wa fi isnadin Ibn Lahi'a sai dai cikin isnadin hadisin akwai wani na Ibn Lahi'a. Ibn Lahi'a malamma hadisi sun yi mai shaidar cewa sayyul hifz ne. Mutum ne mai munin hadda. me ya sunan hadisin sai ulhafzi da ifi hadisin sa da ifi ne kaga wannan hadisin mai rauni ne ko da ya inganta me wannan hadisin yake karantarwa addu'a ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi ko yace Allahumma ya Allah la yudrikuni zamanu Allah kada zamani ya riske ni wane zamani la yuttaba fihi al-alim wanda ba a biyan malami cikin wannan zamanin ashe kenan wannan zamanin zamanin kware ne ko ko mugu mugu ne ko ko mutanen zamanin nan mutanen kware ne ko mayagu don ba a suka zamani Allah shine zamani kaga kamar annabi yana ishara wani zamani zai zo na mayagun mutane daga cikin muguntarsu da za su yi lokacin ba su yin biyayya ga malamai ashe dangane da wannan hadisin mai an ka nema a yi game da malamai ai musu biyayya to wannan zamanin da annabi ka neman tsari Allah la yudriku ni Allahumma la yudriku ni zamanun ya Allah kada zamani ya riskan wani zamani la yuttaba fi al-alim wanda ba a- wanda ba a yin biyayya ga ga malami cikin wannan zamani Allah kakka bari wannan zamani ya riske ni kun fahimta au qala ko kuma ga wata riwaya yace la tudriku zamanan ya Allah ya ku sahabbaina Allah ya tsare ku kakku riski zamanin da la yuttaba fi al-alim ba a biyar malami cikin wannan zamani malami ba kowa bane me ke sa abika abin duniya in kana da mukami ana ce ma sabbe ne ko kana da yan takardun kuɗi amma in don ilimi zube ban ƙwarya in ka yi ilimi kamar ɗan abbas ba ruwansu da kai in ba kai annaya masu ɗauko hauka kawai nan da an mental mahaukacin banza wai ayin nan da haka karanta wai hauka ce kun fahimta ya allah kada ka kada ka kai ni zamanin da koko Allah ka tsare al'ummata kada ku riski zam Allah ya tsare ku kada ku riski zamani la yatabu fi al wanda ba a biyar malami cikin wannan zamanin wala yustahaya fihi min al-halim kuma ba a jin kunyan mai hankuri cikin wannan zamani duk wanda ya zama mai hankuri jama'a mai kamun kai kamata ya ji kunyarsa to babu ruwansu da kai in ba irin in sun kaka ya daɗi da su zama ɗaya da su haka wazirin gwanda ya ce Allah shi mai rahama ya ce su mai mutunci wanda abba ya ɗaya da su abba su so don sun ga bai daidai da su kwazzam na Allah ba shi yin daɗi da su in yayi zaune kana gani sun tashi don haka in kan ga ana na'am na'am da kai ka zan ɗan iska ɗan uwansu haka ne in dai annabi da sahabbai ne ba su kai ba mu mun kai ko ba mu kai ba yau ba ruwan mutane da iliminka in kan ga ana biyan malami to ɗayan biyu ko dai malamin fada ne tare yake da shugabanni alaƙa gare a samu wata bukata ga shugabannin nan da ya kawo barantaka ko ko malami ne da abina yana da yan wasu takardu nan ga hannu amma ba wai ana biyar da, da shi don ilimin ba masu biyan malami don ilimi yan kaɗan ne kun fahimta kaji lokaci ko to ya amma dai ana bari mu ƙara wanga to to kun ji wannan ko ka gani wanda, wanda yake ba a biyar malami sannan kuma ba a jin kunyar mai hankuri ƙulubun zukatan mutanen wannan zamani ƙulubu la'ajin zukatan gwarawa waɗanda ba larabawa ba dauri larabawa zamanin manzon Allah mafi yawan waɗanda a musulmi larabawa su an ka sani manzon Allah ya karantar da su sun sha daga sunnar manzon Allah sun kwankwaɗi sunna sun ƙoshi don haka duk ɗabi'a ta kirki gare su an kasanta. wa'inda ba su ba su ne an kasan nama da miyagun ɗabi'u kun fahimta to sai annabi ya ce zukatan mutanen wannan zamanin da nake neman Allah kada ya kai ni kuma kada Allah ya riskar da ku da shi zukatan wannan mutanen wannan zamani zukatan gwarawa ne waɗanda ba larabawa ba amma halissan su halissan larabawa zaka je suna larabci rairayi raiwa da kasan su da si larabci amma zuciyar nan kamar kasan zuciyar fir'auna shi an ma'ana ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama yana nufin za a yi mutane waɗanda ga su da ilimi amma ba ku aiki zukatan su da kasan zukatan kuraye to Allah ya tsare mu da tsari ne sai dai wannan hadisi hadisi ne da ifi don mi saboda shi wancan da a cikin hadisin ibn lahi'a sayyul hibz ne wa an abi umama radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qala thalathatun لا يستخف بهم, بهم إلا منافق ذو الشيبة في الإسلام أشياء من قال كفت سبحان الله تبر مصيانا تبر مصيانا الله يسامنا البركة قائبنا من كرنتا جماعة كنا جمعة نندego kun ji yanzu duk cikin hadisan da mun ka karanta yau guda nawa abbai inganta ba guda ɗaya biyu uku guda uku abba su inganta ba amma saura duka sun inganta waɗannan sun ga inganta me suke karantarwa girmama malamai don haka jama'a malamai manyan mutane ne ko a so ko kada a so malamai su ne manya a ɗauka yau wani badagajin ɗan siyasa abubuwan ƙarya ce duk wanda mukami ne ke iya zama foma ina girma ne yake ɗan siyasa banza wanda kamar gobe an ce foma foma president foma governor foma chairman foma commissioner foma sa foma gasunan foma this foma that madalla yau Najeriya former president ko former head of state guda nawa gare mu suna da yawa general gawan former head of state general babangida former head of state ko abdulsalami former head of state shehu shagari former president sai wane ne obasanjo former president eh jonathan madalla jonathan jonathan former president yarado yana wani gari ha mutum na mutuwa ku kawo mana shi mun na yi muku magana waɗanda an nan raye yau duk yadda kake son waɗannan da lissafa gawan da baban gida da abdulsalami da shehu shagari da obasanjo da jonathan duk yadda kake son su duk yadda kake son ka girmama su ba za ka ce musu shugaban ƙasa ba sai dai me sai dai foma na faɗa muku kwanakin bayan ni ce duk wanda an ka sama foma girmansa ya faɗi ya faɗi ko bai faɗi ba yawanto mu tsaya nan sakkutu da agarinmu mu gwamna gwamna foma gwamna guda nawa gare mu suna nan sun cika mana gari foma foma Man, uh, dr garba na dama foma gwamna ehe malla yahaya abdul karim foma gwamna ehe attahiru ba farawa garkuwan sakkwato foma gwamna kun haƙi bari in ƙetare shi to a sa shi a sa shi a sa shi ba da hali ne ba ko tun da foma gwamna na to aluwa makko to eh aluwa makko foma gwamna ko kaga waɗannan dun mi sunansu foma duk yadda kake son su duk yadda kake so a girma ba za ka ce mai girma gwamna ba sai dai mai girma tsohon gwamna sun zan foma su kwamishinoni da special advisor da ciyamomin local government foma ba su da iyaka ga sunan gabanza to yanzu mun foma sa ko to da wa haki kaji wata hada foma sa akwai to kaga ga sunan foma ko duk duk wanda aka ce ma foma girman sa ya fadi haka ne ko ba haka bane yanzu na lisa ko muku foma head of state da foma president na lisa ko muku foma governor foma commissioner foma sa da sauransu don Allah ku yi tunani Najeriya ku faɗa min foma mallan guda foma mallan ko wanda ya mutu ko ko mallami ya mutu ba a ce mai foma yau baka cewa foma mallan Abubakar Gumi ko ana cewa cikin yana cikin kabari yau shekara 20 da wani abu da mutuwa sai dai a ce malla har yau mukamin nan yana nan malla abubakar gobe malla isma'ila idris malla laula abubakar malla jafar mahmud adam malla albanin zaria malla wani malla ga sunan mallan mai ga sunan birjit har yau baka ji foma mallan ba ya koma bida'a a yanzu ya tashi ba da mallan gaba ɗaya ba a ce mai foma yana nan mallan amma yanzu ya koma cikin ulama usu'i sai a ce mai mugun malami amma ayyo ba a ce mai foma mallan ba sai dai a ce mai mugun malami malami yan naira tafi Allah Allah ya tsare mu da tsari ne don haka jama'a ina muku wasiya kun dai ji umarnin da manzon Allah ya ba mu ko malamai su ne manyan mutane a musulunci in mun ka wulakanta malamai mun wulakanta addinin gaba daya saboda rashin ganin kiman malamai da shi yasa addinin ma ba mu ganin girma ne kun fahimta to kaga annabi yayi addu'a Allah kada ka kada ka kai ni lokacin da ba a ba a biyan malami ba a ganin giran malami to muka yanzu ba mu yin irin ta iyaka dai Allah ka tsare sai dai mu yi addu'a Allah ka tsare mu daga rashin ganin girman malaman mu amma mun kai ga wannan lokaci yau malami ba kowa bane in ka ga ana wa mallami yan biyayya to dan wani abu gare shi na duniya ba wai ana bi ne saboda ilimin nan ba saboda dan abin da ake tsammanin a samu ga hannu nai ko ta gefe ne saboda shi muna roƙon Allah ya shiryar da mu abinda na faɗi daidai Allah ya bani lada da ni da ko kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mini shafe cikin zukatan ku subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika